الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shi daga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tike ga ƙarshen sura ta ashirin da ɗaya ok bakwai na turawa kenan wancan to bakwai ga watan ga watan safar wajen na to ita labar buka hau shi da gobe mai ne yadda su kai zamani a wajen gaba idan ba manta wa mutu wato tura a wato tura ta ashirin da ɗaya ƙarshen ta kafin da ya gabata za kuma mu tashi tura ta ashirin da biyu suratul hajji muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات أمر حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye ubangiji inna zalzalata sa'a lalle girgizawa ta alkiyama girgiza irin ta rana alkiyama sai wani abu wani abu ne wanda yake babba yau mata rauna ha kama ka tambaya yaya wannan yinin yake Allah ya ce wani irin yini ne da za ka ganki da ta halu kullu murdi'atin kowace mai shayarwa tana yadda abin da take shayarwa amma arda'at wato wato kullu murdi'atin kowace mai shayarwa ta halu amma arda'at tana yadda abin da take shayarwa wata za a kullu za ta amlin amlaha sannan za ga kowace ma'abociyar ɗauke da juna biyu tana wato haife wannan cikin wata ranna ta sukara sannan za ta ga mutane cikin maye a wata kira'ar wata ranna ta wata ranna ta sakara sannan wata kira'a ta ce wata ranna ta sukara sura ibabniyu lil majhul za ka ga mutane a wannan ranar wato sukara kamar wanda suka sha kayan mai Allah ya ce wa ma su sukara kuma ba abin da suka sha walakin na azabar lahi kari kawai dai azabar ubangiji ita ce mai raɗaɗi mai tsanani malamai sun yi sabani dangane da kasancewa wannan surar wato makiya ce ko madaniya an wato an ƙari juna ilimi sosai akwai malaman da suka ce makiya ce akwai kuma malaman da suka ce madaniya ce akwai kuma malaman da suka ce a makiya ce kuma madaniya domin ayoyinta a haɗa suke wasu malaman suka ce kamar yadda imamu al-qurtubi ya hakaito cewa makiya ce gaba ɗaya amma banda ayoyi guda biyu kan gaba kan rubuyi da zamu da harani kasmani kasamu fi rabbihim zuwa ayar bayan da ayoyi guda biyu suka ce wayannan ayoyin su wato ‘yan madina ne banda su gaba ɗaya surar makiya ne. To, amma wasu malamai sun gaba kan cewa ita surar kawai wato makiyatin wa madaniya. Saboda haka makiya ce kuma madaniya, sannan kuma safariyatin habariya. A halin tafiya da halin zaman gida duka aka saukar da wato ayoyin cikinta. Sannan kuma harbiyatin wasu sannan kuma a halin yaki da halin da ba na yaki ba an saukar da ayoyi a cikin suratul hajj sannan kuma wato nasihatun wa mansuha a cikin ta akwai ayoyi waɗanda suke masu jajewa da waɗanda aka jaje sannan kuma suka ce bayan haka muhkamatun wa mutajabiya sannan akwai ayoyi muhkamai sannan akwai mutajabiya duk a cikin wannan sura saboda haka aka tsallake wannan wato sabanin gaba daya kuma ne yace yaqulu ta yaqulu ta'ala amira da ibadahu bi taqwa ubangiji madaukakin sarki yana fada ya umarta bayan da cewa su kiyaye abin da ake kira taqwa shine ja'alul wilayati bainaka wa bainal ma'asiyatillah sanya katanga tsakanin ka da sabawa Allah wannan shine taqwa katanga abin da zai tsare ka da sabawa Allah ko kuma wasu malamai suka ce imtisalul awamiri wa tinabul nawahi kwatanta abin da Allah yake so da nisantar abin da baya so wannan shine takawa kar ka kokarin bibiya me Allah yake so me kuma baya so shine takawa ba da ibada har suke cewa misali da za a bayar a samu kamar cikin masallacin na sai hanyar yi ce kawai shiga da fita sai a zubar da kayoyi da kwalabe da abubuwa masu cutar da gaba a ce ka fita nan ba takalmi daga wannan kofar zuwa wata idan mutum zai wuce za ka ga takalmin dan wajen fita kaga inda an ce fita ne iya da bara da ne da an farfasa a ba wani cutarwa za a daina amfani da ɗan yatsa ya sa ɗan yatsan sa wata gurin inda ya gaba wani abin cutarwa ya kuma sa ko wannan shi ne takawa ba da yin baro wannan takalmin ɗin da kake wajen kare wani abu ya cutar da kai to yi irinsa wajen biyayya ga Allah shi ne takawa kaga duk abin da zai faru kaga akwai wanda za ga ɗabi'a su duk abin da ya zo na rayuwa kafin su aiwatar da shi tambaya me Allah yake so akan wannan shi ne takawa ko da mutum boko yake zalla saboda haka shi ne takawa amma idan mutum ba zai bi wannan ka'idar ba duk yadda tsaye gaba da ustazai in baya yi ba mutum yi bane duk yadda yi amma duk bokon sa in dai zai bi wannan tsarin shi ne bai tsoron Allah haka yadda da kyau ko wannan shi ne to shine ma da yake cewa wa mukhbiran lahum bima yastaqbiluna min ahwali yawm al-qiyama sannan Allah madaukakin sarki yana ba da labari ga bayi dangane da abubuwan da za su haɗu da sunan firgitarwa ranar al-qiyama sannan wata lajilaha da abubuwan da za su haɗu da shi na girgiza wa ahwaliha da halayen tashin al-qiyama wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fi zalzalati sa'a malaman tafsiri sun yi sabani da Allah yake inna zalzalata sa'ati girgizawa ta alkiyama fi wato hal hiya ba'da qiyamin nas fi quburihim yawma nujurihim ila arzati alkiyama shin hakan zai faru ne wato bayan mutane sun taso daga cikin kaburburan su a farfajiyar wato kafin a kora su zuwa ga farfajiyar alkiyama akwai malamin da suke magana kan wannan aka ce au zalika ibaratun an zilzilatil ardi wato kabla kiyamin nasu min ajidatihim ko ba hakan zai faru ne kafin a fito da su daga kaburbura lokacin da za a girke da kasa lokacin kowa yana cikin kaburi hakan zai faru ne a wannan kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha kaga Allah yake ita ma sura ce ta alkiyama ka tuna lokacin da zulzilatil ardu za a girke da kasa zilzalaha mutakar girgizawa wa akhrajat al-ardh asqalaha sannan za a fitar da ko kada za ta fitar da duk abin da yake da waye da ta dauka domin duk wanda yake cikin kabari nauyi ne saboda haka da zarar an yi wannan girgizar sai kaza ta rika fitar da mutane kamar sarai wa qala al-insanu ma la sai ka ji mutum yana tambaya wannan wata irin rana ce haka yalla yake yawma idin tuhaddithu akhbara rana ce da wato tuhaddithu akhbara da ita wannan kasa za ta zantar da labaranta yawma idin yasdurun nasu ashatan li yuraw a'malahum tare da haka mun ga mutane kashi kashi suna ta gangarowa dan su je su ga ayyukan da suka aiwata kowa yana kokarin tafiya barbajiya ta ji kiyama janna Allah ya kara gaba man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to duba da sun ce wannan ne kaga wannan kafin ta ji kiyama lokacin ana cikin gabari abin da ya faru sannan kuma ta kara hujja da cikin suratul ahqaf da Allah yake wa umilat al-ardu wal jibalu fa dukkata da katan wahida fa yawma idin waqa'at al-waqi'a to suka kara hujja da wannan sannan ta kara da cikin suratul waqi'a idza rujjat al-ardu rajja wa bushat al-jibalu badda idza rujjat al-ardu rajja idza ta jirgi da kasa mutukan jirgidawa wa gusatil jibalu basta kana a nike wato duwatsu mutukan nikewa kace wannan yana kara wato kara karfi akan wannan hujjar na cewa kafin tashi alkiyama za a yi wannan zarzala din sannan kuma wasu suka ce fa qala qa'iluna hadhihi zarzala ka'inatu fi akhir umri dunya wasu suka ce a ƙarshen rayuwar duniya za a yi wannan girgizar wa awwalu ahwali sa'a kuma shi ne farkon halayen da za a haɗu da juna ranar alkiyama ƙarshen duniya farko farkon shiga alkiyama wato halayen alkiyama kamar da ibnu jarir yake faɗa daga alkaba yake cewa inna zalzalata sa'ati shay'un azim yace ai qabla sa'a kafin tashi alkiyama ne imam shafi babban malamin nan mai barkwanci kuma malami mai takawar gaske da yake cewa hada fi duniya qabla yawm al-qiyama wannan abin da ya faru ne a duniya kafin ranar tashi al-qiyama wa kada aurada ibn jarir wato mutanad man kana zalika fi hadithin suwa ana abi huraira ibn jarir ya koro wato dalilin da yake karfafa haka cewa inna allaha lamma faraka bi khalqi samawati wal ardi khalaqa suwa bayan Allah madaukakin sarki ya ya gama halittar sammai da kasai sai ya halitta turori na mutane fa dawo Isra'il tur kai sai ya halitta kaho sai ya halitta kaho sai ba wa malaika Isra'il domin aikin sa da waiki kawai huta kaho sai ba Isra'il ba huwa wabi'uhu ala dini ya san ya ji ya ya kana ya san ya ji a bakin ka sai yake wato ya fitin bi bakari ila al-abdi ya rinda idanunsa kawai yana kalla alani shi malaika Isra'il yan tabiru matayi Umar yana sauraron yaushe Allah zai umarce Jahura sai ya amuru la Isra'il bin nafhati al-ula Allah zai umarci malaika Isra'il cewa ya zuka ta farko sai ya kore sai ya ce unfu nafhatan fazai yanzu ana so kai musa ta farko busar da zaka furge da mutane yawmal fazai kenan ranar da zaka wato kore sai a fituri baka yi kamar fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah da yayi busa ga kowa duk wanda yake sama da kasa kowa sai ya furge da sai wanda Allah ya ga dama wanda Allah ya ga dama su kadai ne ba za su furgita ba to shine malai yake cewa sai kawo wannan ayar fa baja man fi samawati wa man fil ardi ko yawma tanzibu al-ardu wato yawma tanzibu radiba tatba'uha radiba qulubun yawma idin wajiba ne kara kawo ayar fa baja man fi samawati wa man fil ardi illa man ja'a la tanzibu suratul naml kare yake wanda ba za su furgita nan ba ka ce kamar suwaye ya ka ce ulaika shuhada su ne jahilai wa inna ma yasirul bala wa ila al-ahya domin waɗanda wannan firgitin zai zai samu su ne rayayyu ulaika ahya wa inda rabbihim yurzaqu su ko wanda suna rayuwa ne a gurin ubangijin su ana azza su kamar yadda Allah ya faɗa a aya cikin surat ali imran wa qahum Allah jarra zalik وذلك اليوم وآمنهم أن يأتي جزء لرجال ومن يلم يا كما أمن جدد وهو عذاب الله ببعضه على جراد خلقه ita ce azabar Allah madaukakin sarki ya ba'atu hu ala jirari sarki wanda Allah zai korowa wanda suke a shararin halitta to shine ya ayyuha nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim to da haka ga wannan dalilan su kenan amma wasu malaman da suke a ai wannan firgitin da razani da zai faru ka'inun yawmal qiyamati bil arsal a filin alkiyama za a yi wannan firgitin addinin ba kafin zuwa wato alkiyama ba ba da alkiyami min al-qubur bayan an fito da kaburbura wa kana zalika ibn jarir wannan shine dalilin ibn jarir al-dawai me dalilin sa yake cewa ai ya tabbata wata rana annabi alaihi salatu wassalam yana cikin halin tafiya kamar da muka ce ayoyin da wasu a halin tafiya aka saukar da kawai sai aka ji yana cikin sahabban da cikin dare ana cikin tafiya kawai sai aka ji annabi ya karanta waɗannan ayoyi يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ذاك جاء هذا فلما سمع أصحابه بذلك واتوا حدوى المنى yayin da sahabbai gaba ɗaya suka ji wannan ayoyi gaba ɗaya suka ƙara wato kirtuwa sai suka burgita da wannan suna jin wannan wa arabu annahu inda qawlihi wato suna jin wannan ya quluhu falamma ta'ashahu hawlahu qala atadruna ay yawmin dhalik duk annabi ya gani sun firgita sai ce kun san wannan wata rana ce wannan ranar da Allah yake faɗa za a shiga firgiti sai ce yau mai nadi nada adam ran alaihi salam ranar da za a kira wa annabi adam alaihi salatu wa salam gobe gidin sai ce da shi ya adam sai ba al'ummarka Allah zai ce da shi ta ihu wato ƴaƴanka da wada cikin wuta ka ihu ka sanka wato ka zo a cikin al'ummarka ka sa ta a cikin wuta wa ma ba sunna ya annabi adam ya ce waye ka san wuta al'umma ta ya ubangiji sai Allah ya ce da shi daga cikin al'ummarka min kulli alfi tis'a wa mi'atin wa tis'a wa tis'a wa tis'atan wa tis'una fil nar yace ka sani kuma a cikin al'ummarka a ranar alkiyama duk mutum 999 a ƴaƴanka duk ɗan mutum ne duk mutum dubu ɗaya guda ɗaya za a ce da ne ba ɗan wuta ba saboda haka kare yake nan da nan sahabbai kowanne sai ya da kaura cewa ne mutum cikin mutum dubu ɗaya ne zai da ai kowa ya da kaura ba abu da ashabu da ba da kowa zai ya da kaura cewa tun da aka ne kam mu kam babu wato mun ga ta kam to sai annabi alaihi salatu wassalam yake cewa da su wato falamma ra'a zalika qala fi abdu wa amadu yaji albujru ku ne ku yi aiki kawai annabi ya gaya wa sahabbai ba wallahi la muhammadin biyadi na rafi da wanda rai annabi muhammad ke hannunsa sai yace ku sani cewa ba ya ku kai za a hada ba ai akwai ya ajuju wa ma'aju kuma ya annabi adam wanda muka ji a satin da wuce da Allah yake wa hum min kulli adadin yanzu don za su ta gangarowa daga idan kala kala su kuma saboda yawan su yawan su idan suka zo suka duniya za su je kuya mutane za su mun biya a satin da ya gabata saboda haka shine nan da nan wato sai kuma hankalin sa bai ya dawo jikin ya annabi alaihi salatu wa salam yake cewa da su kamar yadda ya faɗa a wata ruwaya yake cewa ku kuwa in aka haɗa ku da ya ajuji wa ma'adu gwargwadon yawan ku shine kamar gwargwadon farin daji a cikin ƙaurin wato wato bakar saniya wato ya juji wa ma'adu cikin lullun kamulin kimbali adadin mu kamar farin daji ne a cikin bakar saniya ko kuma farin gaji a jikin bakin gaji a jikin farar saniya wato wani dan tugo ne zaka an goge a jikin dabba kawai idan aka kwatanta mu da yaji goma ji kin ne kamo kamar an yi wani alƙawari cewa adadin mutanen da za a kwata shi yana cikin yaji goma ji a wata ruwaya ce take nuna cewa wannan ɗari da ake sai yi wani abin da a yaji goma ji za a yi wa domin su ne mufsiduna fil ardi to sannan ka bai hankalin ya dawo jikin shine annabi alayhi salatu wasallam ya masa albishir da wannan nan da nan sai annabi alayhi salatu wasallam yake cewa kai ku daka dama ku ji a ɗaya ruwaya da ta zo yake cewa ku daka da ku ji yake kare mu wasan ji kawai ku yi aiki ku yi wato gwargwaron wato ku yi aiki ku kusanta kanku zuwa ga wani kuma ku yi kokarin yin aikin jini fa inna lam takun nubuwwatu qattu illa kana bayna yadayha jahiliya ba wata annabi annabta da za ta zo ba sai an sami jahiliya da za ta zo wato kafin da kada ce ce fa yukhadhu al-adab min al-jahiliya wannan ruwa ce ta nuna cewa ba cikin ku ba za a ci ba ba cikin mutanen jahiliya za a fada wannan adadin fa in tammat shi kenan ta tuka shi kenan wa illa qabulat min al-munafiqi in ko ba haka waje a ɗigo sauran a cikin munafikai ba a cikin ku ku nagartattu ba to sai annabi ya bada misali yake misalin ku a cikin wato munafukai da wayan yan jahiliya kamar misali bakin gaji ne a cikin dabba ko kuwa a cikin dabba kara ko farin gaji a cikin dabba baka annabi na faɗan wannan sai yake kuma ku saurara yake cewa ina tsammani wa inni la azuwa ta kunu ruba an jannati yake ina fatan za ku zama kuli wa ɗaura ku da yan aljanna ba kan baro gaba ɗaya sabai suka yi kabbara yana jin sun yi kabbara sai yake cewa kai ina fatan ma cewa ku za ku zama ɗaya bisa uku sai ma aljanna ta bai ta kuma kabbara sai ce kai ina tsammanin ku za ku zama rabin ɗan aljanna ta bai ta kuma kabbara sai ce kare yake wala adari a kala sulutai amla me ruwa yake na manta cewa ban sani ba annabi ya ce ku za ku zama biyu bisa uku sai ma aljanna ko kuma bai faɗa haka ba kaga wannan da albishir akewa wato wato mabiya annabi alaihi salatu wasalam cewa ba su ne za su zama wannan ɗari tara da casa'in da tara ba imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi da imamu tirmidhi wanda ke hadisi ne wanda yake wato kyakkyawa to shine wa ba'u bi sufara ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim lai lai girgizawa ta ranar alkiyama wani abu al'amari ne babba yau mata rauna ta zalu kullu murdiya ita ce ranar da zaka ga duk mai jayarwa tana wurgar da wato wato amma abda aka abin da take jayarwa wata babu kullu zati hamlin amlaha duk wata mai ciki zaka ta haihu a wannan ranar abin da take dauke da shi wata ran nata sukara zaka ga mutane cikin mayi wa ba su sukara kuma ba kayan mayin suka ja ba walakin azaba lahi shadid kadai azabar ubangiji ce mai tsananin gaske mai tsananin gaske sai Allah yake
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
الله بارك فيك سركي ومن الناس lallai a cikin mutane akwai wanda ban yi jadi da kinna akwai wanda yake mutu akan sha'anin ubangiji madaukakin sarki da gairi ilimi kuma bai da ilimi ko wanda za ga ya dauko rigima suna ta mutu a gurin aikinsa da wani fasto amma ba duk abin da fasto din zai gaya masa ya bugo ya tambaya ai da kamata ka shiga wannan rigima ko zai tattauna da wani ɗan a wanda bai san Abubakar da Umar da Usman ba amma duk abu da yake ya bugo ya tambaya kai ba mutu ba naka bane kamata yake jiru shine matsala ai ta ta dai ce da wanda ya je tarawo suna buga wani yana cewa wallahi annabi Isa dan Allah ne shi kuma wata wasalar wato bai da wannan ba amma ba shi da ilimin da za a tattauna shi shi kai ya kake wallahi annabi Muhammad ne dan Allah wai shi wai yana ganin nasa zai kare ai ga wannan ai kwaban da ya ta ba kuje wannan ga ko wanda za ka ɗabi a su duk abin da zai zai shiga musu amma ba duk tambaya da ya bugo ya tambaya to ya kamata a irin wannan sai ka juru kawai sai ka juru kaga imamu shafi ai lokacin da ya je ya samu wani wani sarki ru babban fasto ne yake cewa da shi yake annabinku yake annabinku gaskiya ne wai mata matan tsoke wani daban bai babu sha'ani bane zuwa ya gurin wani fasike shi ma wannan yana zuwa sai yake yawa ina da tambaya dawa yace ne tambaya ta sai wace wai annabin ku matan sa nawa mata nawa yake ku aura sai yake mata hudu sai yake to shi matan sa nawa sai in juru sai yake ba guda tara sai yake yi tara ne yake to me yasa ya ya aure guda tara ku ya ba ku kuke auren hudu da yake wani abin yin zai kambiyo to tun daga nan fatan sai raina zai je to idan wato kada ko ba sai irin wannan ko da kai ba ta bibiyar abin da ya shafi makaranta to shiga musu irin musu irin wannan ba naka bane imamu shafi da yaje gurin sarkin ru kuma muka ga ita ne dan ne tujin babaro ba dai suna tattaunawa sai ke da wato ina so mu tattauna akan wasu abubuwa yace abin da yake ba ni mamaki shine da yake babu shi abin mutum ne mai gurbin yace abin da yake ba shi mamaki shine an ce a aljanna za a ta cin abin amma kuma ba a ci cewa dan aljanna zai je ba haya ba yace ka taba gani ana tafi ba a zuwa ba haya sai imam shafi yayi dariya yake kware ko za a ci duk abin da kake so biya ma la ainu rahat wala ko biya ma take yi an gudu ku yi komai akwai yake shi mamakin da yake za a ce a kace kuma a ce wai babu ba haya sai ce to shi kenan yake lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa tambaye da yi mace hankali yake yana ci yana sha ko ko baya ci baya sha yake yana ci yana sha yake to ina ba haya yake in ce babu yadda kirji wani aljanna kamar wannan yanayi ne saboda haka tunda ba a ganin bayansa babu ji kirji wani aljanna haka yi babu ba haya kuma yana shi yana ga sai yake to sannan an ce za a azurta kowa aljanna kuma arzikin ba zai kare ba ta yaya za a yi haka da faru yau da fitila a gaban sarkin ya kunna kendir sai ɗauko tsinke sai tsokanin wannan fitila sai ce kai ma tiro sai ya tiro sai ce da ni da kai ne muka rage wannan fitila yake ba komai sai ce to haka arzikin Allah yake to kaga wannan shi ne adilla al'adiyya ba adilla al'adiyya ko irin yadda wani yaro ya zo wato wani wani wani babban wato scientist shi kuma yana so irin din nan ba cewa ba Allah kawai ranar juma'a ya shiga lab an shiga da yara yan da shiri ko da su aji uku ko biyu to yana jin larabci sosai babban kirista ne zai cewa yi wato wato shi mamakin da yake irin ayoyin da ake kawo musulmi ke kawo haka manya kulu kamar la yanzu rika kawo a wata aya a cikin suratul wato suratul mulk ya kawo ta ita ba sai yake cewa ana cewa ba da iya halitta yake ni ma zan yi ta yi ni profesa wanda ni ma zan iya halitta ai ba Allah ne kawai ya halitta ba yake kuma abin da nake so da ku ba na muku experiment yanzu nan yake ku samo kwalba aka dauko kwalba a cikin nan yake a zuba kasa da aka zuba sai yake a zuba ruwa aka zuba sai dauko wani sinadari sai zuba yake to kwalbin ji ana yake kun ga yau za mu tafi sai dan ya jira da wa kace mandi yake to ran mandi ku dawo ku za abin da za a halitta ni ba ana dawowa mandi an shiga lab sai aka buɗe ana buɗe cikin karba sai ga tsotsotsi sun cika wannan jeji ni na alfi sai wani yaro ya daga ni sai ji sa na da magana yace ni magana ce yace guda nawa ne a ciki da ya kai da ya dace to wallahi ba kai ta hadisi shi ke da kawai magana haka shi ne adulla akaliya shi za a ga mai minhajin muslim ba da ya zo yace matsalar farko da za mu fatar fara tattaunawa shine wato wato matsalar akida yake ta mu komai muhimmanci a cikin fadalan da za a yi ki sai fara cewa a ciki kuma za a ga ma adilla akaliya da nakaliya shi ne amfanin matasan mu yanzu da ake so mutum ya je karatu ya samu adilla akaliya da kuma da nakaliya akwai wanda baya bukatar nan in za ku tattauna ba ruwan ka da aya ko hadisi tattaunawa za ku kawai abu ta yadda yake tunanin yana da hankali to tattauna da shi da hankali ai na taɓa ba ku misali injiniya wata rana ira abubuwan da ya kawo kenan malam Anas Yabi yana yana yana ingila yana da torar da Allah ya kara masa lafiya ya taimake shi to a wannan abubuwan da ya kawo ya taɓa gaya mun cewa da gaske abin da za ka iya yaƙar wani ba yake da yankin da ake magana yake kashin ce yanzu na cewa ba Allah yake da tayin za ka kare yake shi ne amfanin karatu kai yake ya yarda akwai tayin ba a matsala yace idan aka zo yanzu su a gurin su wannan ke cewa ba Allah da an zo zai ce ma duk abin da baya existing babu idan ka zo yanzu kuna da mota ta zo da rike ne ga ka amma ya yi da akwai ka amma fa da zarar ka yi nisa ko ne da garin ka sai in kace mata babu wannan mota zai ce kariya ne saboda yanzu an daina gano ta to yake da wannan zaka muri ne cewa akwai limitin da za a kai kana gano abu har yayi wani nisa da za ka je da garin sa idan to sai ka ce masa tunda haka ne babu mota kwata kwata shi da kansa zai kariya ka ce sai kariya ne sai ka ce a to kai ba ka ce yanzu tunda ba a gano ta babu ita to ma ka ne babu mota gaba ɗaya duk abin da ba a gani ta babu shi to kai ma ka ce babu mota ba sai da akwai mota ba shi zai kariya ka ce wallahi akwai ta har yanzu dai da garin sa dai sai ka ga ya mace wato tunda wato rashin ganin baya nuna babu abu to akwai Allah shi ma ga rashin ganin Allah da ba ka yi yana nuna cewa lallai akwai kai ne ba za ka yi la tu bi kul absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al-latiful khabir to irin wannan karatu kai ya gabata wata baka san mu bi idan kai karatu na boko da karba combating din da za ka yi wani addini kare amma dai godu waje mutum ya juya kuma daga nan zai rika tunanin ya za a ce kuma kaza yanzu addinin yake tuhuma wannan aqida ce ta mu'tazila domin shine masu kwatanta rashi da hankali shi ba mu ta zuri haka yake duk rashin da yake haka nake jin wani malami yana tafiya ya ji ayan kali wa zai karba ba a ce annabi ya ce wa dakin matan sa tuta a wannan intidali ne akidar mu'tazila kuma ana koya mata ta da yawa yanzu suna dauka da bangaren wato abin da ya shafi wato scientist ko bangaren wayancan masu azuwan addini suke biyawa alhali mutazilanci suke biyawa saboda haka wayan abubuwan su ya kamata mu lura da kyau to sai Allah ya ce wa minan nasi man yujadilu billah a cikin mutane ko da suke wato mutu dangane da sha'anin ubangiji bigen yayin alhali wato yayin in ka san ba ka da ilimi akan matsala to ka bige ta Allah ya ce wa yake da kullu shaytanin mari sannan suna bin kowane irin shaytani mari wanda wato yake abin wato ne zantawa shine shaytanin mari wanda aka ne zanta shi da rahmar ubangiji madaukakin sarki wanda yake kan garari yalla yake kutiba alaihi Allah madaukakin sarki ya rubuta a kansa annahu man tawallahu shi kenan cewa duk wanda ya ji kunci lamarinsa fa annahu yudillu duk wanda ya kace shi dan ya zama jagoransa to sai ya kace Allah yake wa yadi kuma sai ya jashi ba shi da shi ba sai ya jashi ya jashi la azabi sa'id zuwa ga azaba wanda take a sa'id wanda take wato ta sarira zuwa ga wutar sarira ya mutum wato je dan wato zai kai mutum ayata Allah ya gina mana wata surar da ba cewa wato mutum da kansa zai zo yana tuhuma cewa wato me yasa kai ne dan ka tuce mu ka kawo mu dauri kaza kai kaza sai ba da tuhumar yana cewa alam ya ci kun nabi me gargadi bai zo muku ba qalu wala kan ya ana nabi fa kadzabna wa kunna ma nazzala Allahu min shay to bayan wannan tuhumar kuma sannan kuma sai su koma su ci gaba da tuhuma suna tambayar ta sai ce da su ma ana bi musrika ko bi musrikikum wa ma antum bi musrikin aka je ga mu ce kaga kowa ya ta kansa ba zai iya kwata ku ba kuma ba za ku iya kwata ta ba iya wato wato wato na sa muku a cikin zukatan ku kuka yadda saboda haka wanda ya kara tuhuma ya kan tilmin ke dan zai yawo ya ce ya ku taron a jararai ina nu wanda suka kan garewa Allah wai wa'adi zai mutu kuma a lokacin yace saboda kowa ya ta kansa kowa kawai zuwa ne na samun wato wato wato kuma ya yadda saboda haka ba ruwana sai wato da to shine Allah madaukakin sarki yake yi ga mutane wato zuwa azabar sa'ira sai Allah yake
يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نعم ثم من علقة ثم من مفرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونفر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجهم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuha annasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'th idan har kuna kofantan tashi na cikin kabari da kuma rana al-kiyama Allah ya ce fa inna kana kana kun min turabi ba za mu gaya muku asalin ku da tushe asalin ku mun halice ku ne min turabin daga turbaya Allah ya ce kuma min nutfa bayan kasancewa turbaya kuma muka halice ku daga wato duban bani turbaya ka za a gaya mana tushen mu annabi adam alaihi salatu wasalam min nutfatin kuma na asalin mu daga cikin mu mu a junan mu Allah ya ce kuma min alaka sannan kuma mun halice ku ne daga wato gudan jini thumma min mudghatin sannan kuma daga wato gudan tsoka mukhallaqatin wanda take ikakkiya shine wanda take mukhallaqa shine wanda aka haifa domin kafin mutum ya zo duniya a cikin chromosome wajen miliyan uku zuwa hudu ake zaɓo ita ɗaya miliyan uku zuwa hudu kamar yadda sai wurin da kai suke fara Allah zai zaɓe ka kai kai don Allah ka za wajen cikin mutane miliyan hudu Allah ya zaɓe ka amma kai da Allah mutunci cewa bai baka kuɗi ba kawai ya baka lafiya ya baka kaza ya baka kaza ya zaɓo ka cikin mutane miliyan hudu rawuka kai miliyan hudu yace kai ka fito kai masa biyayya amma sai a kasa to sai Allah madaukakin sarki yake mukallaka da cikakken halitta ta kazo duniya wa ghairu mukallaqatin ko kuma wata da zanto wato ba cikakkiya ba shine wanda za a yi bari za ga wata kafin zuwan da zai gani barinta shine ghairu mukallaqa wasu kuma kace a ba shine ghairu mukallaqa ba sun kawo wata ma'anar daban na cewa mutum ya zuwa halittar da wata cika ba ko kuma kwanakin da za a yi shi ba dan wani a cikin farba zai karasa kuma zai rayu shine ghairu mukallaqa Allah yake linu bayyana lakum dalli muku bayanin cewa za mu tafi mutane inda huwa alladhi awjadana min al-adam wanda ya samar da kai daga rashi ko min babu aula ya kara dawo da kai inda ba da babu kai yanzu ya samar da kai to kuma da akwai a kara dawo da kai ya fito ni kawai da mun sha bada wanda zai gura da duk wanda zai kirkira ya fi jan wahala akan wanda zai saka amsa kawai shiga zai duba na wani ya tsakkwani ba shi ba ya jan wahala amma kirkirar zai sabu wahala yake da za ga yana bacci yana tunani yana cikin banɗaki yana tunani ya za a yi kirkirbo muna kaza shi ne yake zan wahala to sai Allah yake wani kiro fil arhami ba da ta muna tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifa shi ne a cikin wannan chromosome din da sun tawo akwai wasu abubuwa da Allah yake za su ba da kariya lokacin da aka zabe ka sai rika bindi wanda aka ba da kariya na cewa kada wani abu ya zo ya taɓa ka a samu matsala har zuwa cikin mahaifa to sai Allah madaukakin sarki yake ila ajalin musamman zuwa ga wasu kwanaki waɗanda suke ababen sanya wa juna wata tara ne shekara ɗaya ne wata shekara ɗaya da wata biyu ko wata takwas ko abin da ya kama da haka shi ne wani ƙara wato ila ajalin musamman sun ma nukari da kuma ifinan sannan za mu fito da ku bayan an kun ɗauki kwanakin ku a matsayin jarirai Allah ya ce sun malikan luguwa cin da ku sannan bayan nan kuma sai ku isa zuwa ga ajin da ku kai karfin ku wajen kaiwa karfi malamai sun yi sabani wasu ka ce shekara talatin da uku shi ne ajin da wasu ka ce a shekara talatin da bakwai wasu shi ne ajin da wasu ka ce arba'in domin daga arba'in mutum kuma karfinsa ya cika ya cika kowarsa gaba ɗaya Allah ya ce wa minkum man yutawaffa lallai a cikin ku akwai waɗanda man yutawaffa akwai waɗanda za mu ɗauran ranku suna halin sabarkata mutum yana bana bakwai biyu auren fari ba sai Allah ya ji a ɗauran sa kawai domin iya kwanakin sa kenan wani kuma yana jariri da ya zo duniya za a ɗauki ransa shine man yi tawaffa wa minkum man yuradu ila ardani al-umr daga cewa ko akwai wanda za a mai da shi ila ardani al-umr zuwa ga rayuwa makasanci ya rauni daga an kai gaba da yanzu shi ma kamar yaro yake ya kai wasu shekaru da ya koma kamar yaro zai yi fitsari ya ce ga miki jira shi ne arzani da umar zai zo abinci yanzu baya jin daɗin komai shi wato kumne kunun tariya ko kuma idan wato kuka aka yi mara gida sai an zuba suga duk wani yanayi shi ne ba da yau ce ba ta da adadin shekaru wasu ka ce sittin wasu ka ce saba'in aka ce ba ta da iyaka domin akwai wanda za a gani shekarar su saba'in da biyar amma lafiyar salau amma wani a hamsin ya rikici Rijal ka ce ba ta da adadin shekaru ya danganta da yanayin rayuwar da mutum ya yana kamata da kuma yadda ya ci gaba da ita kawai amma ba ta da adadin shekaru a akwai da za a ga kamar da ya taɓa faɗa a nan akwai abokin mu da na sani mahaifinsa ala ramma ne sai da yake kala ɗari ya haife yana nan har yanzu shi ma yakin ya rasu amma shi yanzu yana nan shi ma kuma ana ran mai babban malami ne malamin tsoro da yake ba da kara wallahi sai da yake kara ɗaya shi ta yanka gaba ɗaya sun haifi ya yanka kawai in sun ka zan su ɗauka haka yi cewa kakannin su ne haka suke shi ne ƙarami wani malam Usman yana na har yanzu ana ran mai cikakken ana ran mai yana hotari saboda haka wannan shine wato haka Allah yake wato ba wani adadi da shekaru ka ga shekarar sa dari amma har ya mutu ko ni nan baya ta idan zakar sannan kuma komai aka kawo nama zai ci ya tsufa ba kuma da rura tilawa zai yi da tsaf da biye ta shi ne wanda zai ce yana da yadda abin da yake kara wa shekarun nagarta qur'ani Allah kuwa kara wa shekaru nagarta shi ne ka rike alqur'ani rikewa ta ne ka iya biya shi kana gane ma'anoninsa kana kokarin kwatanta aiki da shi to za ka ga rayuwarka yadda za ta yi kyau ku gaya mun wani littafi da yake ba wa rayuwa irin wannan jan a duniya babu shi shi sa wani profesa a ingili ke da ya so a ci ya yi wa ina ba rayuwar da irin baiwar da wato hidimar da yawa boko a jini yawa sai na bashi karfin zuwa da ke ranka da ai a bokon ba ana yin gudunmawar kuma Allah yana sama. Kwarai kuwa, don kai ɗauka gaba ɗaya a tara aka yi ba a tara aka yi ba. Don wani za ka a wancan jikin kuma na san irin abubuwan da ya yi na taimakawa yana da yawa Allah wani malamin arabiya ne ba yau wani ce a nan ɗin ma ana samun albarka ran kai ne to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da kyau cewa shekaru in kana so shekarun ka su yi kyau to yi kokarin wato karaya ka gyara wannan zamantaka ta ta cikin yanzu kaga wannan baiwar da Allah ya ba shekara 18 zuwa wani abu ita ce za ta reflected da dawo a shekarun ka 40 zuwa kasa duk wanda yake so shekarun sa su yi kyau to yi kokari ya kyakkyawa ta barkata amma da zarar Allah ya baka rayuwa mai kyau yanzu kake ganin kai kowa masu daga hanci wani idan ka kowa yana kallon sama ba wanda yi ta yanzu na ga aure da fita ta sun fito da wannan yayi cewa za ka yana kallon sama ba wanda ba wani jeji sunan wai ka je kenan wai ba wani jeji shi kadai ne jeji mun yadda duk ba jebu bane shi kadai ne jeji to wannan rayuwar muguwar rayuwa ake daga bayan Allah amma idan kai ke kyawar samartaka shine shababa ka kabula harami da annabi yake wada ki kyawar samartaka to sai ga kai ke kyawar tuba kisa nake yau bara wajen na ga dakta da Abdurrahman nake to ai rayuwa ce mai kyau Allah ya baka shekaru fiye da 50 idan ka gaba da nan amma kullun rayuwar ku kowa ya san ka wannan lafiya ta san ka me wannan dani ko ba ka duniya za a ce ne zama guri kaza ba haka za a ce waɗannan da ba mutanen da ta mara turaren a kare ya ko da ɗaya ko biyu a yi auren da ba amma duk wanda aka ce wani sai a ce ana ramman nan ɗan jari mai tilawa idan ya zauna yana karatu za ka jawa ba kowa ko zancen da ya ji kenan to wannan ba abin ne zai rike haka bai cewa almahiru bil qur'an kowa da qur'ani ya sani dan jaye duk inda ka gani ne wato bigar ta mai kyau amma ba yana motsa baki duk inda ka gani ko yana zikiri ko yana tilawa wannan shine abin da ake bukata a gurin kowanne matayi matayi to shine mun kun ban yura da ila gani da mun za a dawo da mutum zuwa ga wakanciyar rayuwa likai la ya ala wani ba'di ilmi shay'a sai ya zanto ya koma yanayin rayuwar da wato bayan da yana da ilimi yanzu ya zanto bai san komai ba ya kai wannan marhala za ga ba abin da yake rikewa bai san komai ba sai dawo marhala da yau la ya da wani babu ilimi ya da yana da ilimi amma bai san komai ba shi za a ga ba manyan malamin mun magabata ma shi da rabi Allah ya ji kansa da gafara haka yayi jinya mai tsawo na mutuwar kwanan jiki sannan kuma baya gani amma ma shi da rabi mun kaje gidansa da alaran mumin da suka rika ɗaukar karatu a gidansa za su gaya ma cewa idan ne yake ka dauko man littafi da za zai ke bangaren hagu in ka je kasa shi zai baka da haƙƙi kuma ba ya gani Allah kawai ya ga inda ya je ne ke guri da za ka koma da tafi mujallar na kaza kana karanto wa yana kana karanta littafi a gaban sa amma zai ga ma cewa ka dubawa ba dai ka biya ba kana karanto sadara ne ya kuma dai dubawa in baka fara dai ba zai ga ba ga yadda gurbi kuma na sani bidiyo ba naka ba haka za a ga yawa manyan magabata da yawa wanda suke rayuwa irin wannan yana kwance ba lafiya amma kaje a wani yanayin baya yaji ya bada karatu a yanayin ne an ga nan nan duk abin da kaji zai ga ma fadararsa kuma ai ma shari to haka Allah yake wasu baiwa irin wannan cewa to idan kana so kai rayuwa mai kyau to kai kokari ka gina zamantakewa to mutum zai koma wannan yanayi sai Allah ya ce wa daral arda hamidatan wannan fa misali ake ta bayarwa ga masu karyata tashi alkiyama Allah ya ce zaka ga kasa hamidatan ta buje ayyadisa ta kabirin misali na hankali fa idan anjalna alaiha alma'a Allah ya ce amma da mun saukar mata da ruwa ita da sai ga tana motsawa warabar tana kumbura tana karuwa shine warabar wa ambatat min kulli zawjin bayin kaga tana fitar da tsirrai kowane nau'i kowane irin nau'i ke jawa mai ban kai ka ganki ko ya ya fito a cikin da ai da matacciya ce da Allah ya raya shine wa ambatat min kulli zawjin bayin sai Allah ya ce ne ayoyi guda biyu akwai bayanin da ya kamata ni amma lokacin ne ya ce karanta ayoyi guda biyu ta ce zuwa sai mu karanta bayanin da cigaba da karatu نعم ذلك لأن ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير نعم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah ya ce zalik hakan kuwa duk ya tabbata ne duk wannan bayanin da aka yi a sama ya annan la huwa al-haqq saboda Allah ba wajen sarki shi ne al-haqq gaskiya wanda ya tantance abota wa shi kadai shine wa annahu yuhyi al-mauta kuma shi kadai yake rayar da batacci wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma mai iko ne akan komai a tun da ya tafi kasa batacciya min ba da aula ya tafi mutane yake wa annas sa'ata atiya kuma ka sani cewa lallai ita alkiyawa ne zuwa ce la raiba fiha babu kokonto a cikin ta wa anna la yab'athu man fil qubur wa lallai ubangiji madaukakin sarki zai tafi waɗanda suke cikin kabari zai tafi to wannan ayoyin kamar yadda wato muka faɗa ayoyi ne da suke kafa hujja akan wanda suke tsammanin cewa Allah ba zai tafi wato alkiyama ba to ma wato riyawa wasu kiristoci shine in dai ka mutu kana nagarta babu kiyama amma za ka ji ka wani wata kasa kamar wanda ya mutu a Najeriya su a gurin su to za ka ji a America ya ci gaba da rayuwa ya ƙara aure ya ƙara samun kuɗi a ikirarin kiristoci kenan idan kuma mutum banza ne shi kenan ya mutu kawai amma ba wani tashi shi da a cikin musulmi ko wanda ya karyata tashi ya gabata me yasa zaman ladina kafaru allan yub'athu sai Allah yake ni قل بلا وربي لتبعثن aka kayyata wannan ayan ne da amal ladina kafaru ba shi ya ba la dan ya ba wasu ai alladina kafaru Allah ya rantsuwa yake lalle za a tafi kuma za a ba shi labarin abubuwan da wato wato suka aikata a wannan duniyar saboda haka ina ga annabi ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana akwai mala idris mai yankan barci yau bai samu zuwa ba ya gaya mana cewa ya sana asibiti da ya mata aiki a aikin tafi asibitin tafi a ta ta addu'a mana wurin ko ubangiji mana kusin sarki Allah mana kusin sarki ya baka lafiya akwai jirgi yana yau da ba kai ne daya mahaifiyarsa ta rasu tana da ko ubangiji mana kusin sarki ya yi mana kusin sarki ya baki juriya da hakuri na da abun ba ya um sannan ba matar injiniya wa injiniya Alhaji Muhammadu abun a bana ta jiyo an kwana arba'in shi ma yana bukatar addu'o'in mutuwa roƙe ubangiji mara kuɗin sarki Allah ya yaje masa ya ba shi biya wannan ke ke nuna lallai duniyar da tana tafiya har an kwana arba'in muna roƙo ubangiji ya yafe mata kurakuranta da sauran musulmi gaba daya akwai wani bawan Allah ba da aka ce yana zuwa teki mai ce da turare yana yawan zuwa masallacin nan shi ma na da magarba an ɗauke masa ce muna roƙo ubangiji Allah ya mayar masa da alkai masu dogon hannu kuma Allah ya bayyana mana su ya ba mu ikon fama muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da dogon sa muka faɗa duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah masa cikin sarki ya biya musu bukatun su na alkai idan wato ta mutu mutuwa mu gano Allah ya sa mu tsare kai da imani اللهم أعنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أخلاقك على من علمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين